بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم لسعدوا a wannan safiya ta litini 29 ga watan zulhijja jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1436 daidai da 12 ga watan oktoba 2015 miladiya kamar yadda muka fara karatu a jiya a cikin wannan littafi na shehun musulunci shehun mujaddadi Uthman dan fodiyo Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi mun fara karatu ne a wani littafi mai suna kitabu wasiqatul ikhwan لتبيين دليلات الكتاب والسنة والإجماع واللفر الشيخ المجدد نور الزمان عثمان بن محمد بن عثمان المعروف bibin al-fodi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi jama'a kamar yadda muka sani wannan yini da muke ciki zai iya zama yini na ƙarshe a cikin wannan shekara da muke ciki na alif 436 saboda haka kamar yadda muka sani shudewan dare da rana sai ya hallaka kowa a duniyan nan sai an waye gari babu wanda zai ragu a bayan ƙasa abin da ya kamata mu rika yi kullum mu rika yin tunani menene muka yi wa kanmu challenge na abin da za mu je mu tadda a lahira umar dan khattabi yana yawan faɗin cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku ƙididdigar aiki tun gabanin a muku wazinu a amala kuma ƙwamala an tuzana lakum ku yi wa kanku awu na ayyukanku tun kafin a muku shekara da riga ta wuce an aikata ayyuka da yawa ayyukan ibada abubuwa daban-daban kullum abin da ake so mumini ya rika yi shi ya rika yin abin da ake kira waiwaye a nan tafiya ya ga wasu shekaru ya baro a baya kuma me yake nufata yanzu a gaba idan a da ya yi sakaci akan aikata wasu ayyuka na wajibai da wasu matsaloli ya samu to yanzu ya za a yi ya yi ƙoƙari wajen busarwa da kansu waɗannan matsaloli abin da ya kamata kenan mu yi mu riƙa zurfafa tunani akan wannan allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ya ba mu ikon shiga shekaran musulunci mai zuwa lami lafiya ya kuma ainihin wato sanya mana albarka a cikin rayuwarmu baki da a jiya shehu mujaddadi usmanu yana mana bayani dangane da wajabci na yin aiki da alkur'ani da sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma ainihin wato zantuttukan malaman farko ko na nufin al'ijima abinda malamai suka ijima'i a kansa a inda ya kawo mana ayoyi da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi umarni da yin koyi da yin riko da littafin allah shine alƙur'ani da bin sunar manzon allah sallallahu alaihi wasallam su ne hadisansa da kuma ainihin wato ijma'i baki daya a gefe guda shehu usmanu ya ce mana kuma wajibi ne a nisanci bid'a dukkanin wani kirkire-kirkire da wani kwashe-kwashe da za a yi a cikin addini a yi shi da sunan bauta to wannan abin bai kamata a yi shi ba kamar wani ya tambaye shehu usman dan fodiyo shehu me yake kira da bid'a sai ce wal bid'atu ma laysa lahu aslun fil kitabi was sunnah bid'a shine abin da bashi da tushe bashi da asali daga alqur'ani da sunna wal ijma' da kuma ijma'in malaman musulunci baki daya ina fata an gane a inda ya kawo mana dalili akan nisantar bid'a cikin abin da imamin nawawi ya ambata a cikin sharhin sahih muslim wani ƙari da ya yi mai kyau game da hadithin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda duk ya aikata wani aiki wanda ba shi cikin ainihin wato abin da muka zo da shi na al'amarin addinin nan to lallai an mayar masa yace ai mardudun alaihi ghayra maqbulin minhu wannan abun an maida mana da shi ainihin wato wannan abun ba za a karba ba wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi a darasi na biyu malam Uthman bin Muhammad bin Uthman ibn al-Fodi ya ci gaba da cewa unzuru ya ikhwani ku duba ya ku ‘yan uwana musulmi, ya unguru ya ikhwanil muslimin, ku duba ya ku ‘yan uwana musulmi, wa'alamu, lalle ku sani cewa an na ƙwariƙar haƙƙi wahidu, lalle hanyar gaskiya guda ɗaya ce. Jama'a ina fata an gani, gaskiya guda nawa ce? Guda ɗaya ce. Ghaira mukhtalafin wacce ba a yin saɓani a kanta idan ka ji ana saɓani akan wani abu jama'a to ba gaskiya ba ne ita gaskiya ba a yin saɓani a kanta shi yasa za ka ji an ce wane mai gaskiya ne amma za a ce wane makaryaci ne ya cika ne ya cika ƙarairayi amma ba za ka taɓa ji an ce wani ya cika mai ba a'a me jam'in gaskiya da hausa a gaskiyoyi ba ai ba wai kawai da da ka sauro ta bane ka ce ya gidi eh baka taba ji an ce wani ya cika gaskayi ba mm kai wani ya cika gaskayi ma'ana ya cika gaskiyan nashi har yayi yawa a'a gaskiyar dai kwaya ɗaya ce maka ce amma wani akwai ƙarairayi kaga jam'in ƙarya ke ta fito fili ƙwarai kuwa an gane wannan ko jama'a yawwa to ita gaskiya hanya ce ƙwaya ɗaya kuma jama'a hanyar gaskiya ba a yin saɓani a cikinta ina dalili ƙawar Allah ta'ala kun yi shau usmanu ko da ya kawo hujja sai kawo ayin alƙur'ani ya ce ƙawar Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman lalle wannan hanyar tawa hanya ce wacce take daidaitacciya miƙaƙiya fattabi'uhu dan haka ku bi wannan hanyar tawa wala tattabi'u subula kada ku bi ƙanana ƙananan hanyoyi a gefen wancan hanyar guda ɗaya ɗodar fatafarraqa bikum an sabili idan kun yi haka sai ta raba ku gabarin bin hanyar Allah madaukakin sarki zalikum wasaqum bi wannan an nemi ku wasici da shi ne la'allakum tattaquna domin ku samu takawa ku samu tsare dokokin Allah wannan aya kai tsaye tana nuna mana cewa lallai wajibi ne ga kowa ya bi littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ita ce kaɗai hanya madidiciya duk hanyar da ba ta manzon Allah ba wallahi bata ce jama'a don haka bai kamata a bi ta ba kai tsaye kuma ba a kallon wake kira zuwa gare ta kowane ne shi ba za a yi masa biyayya ba ba za a yi masa da'a kan wannan abin da yake kiyar mutane zuwa gare shi ba dalili saboda abin da yake kiyar mutane zuwa gare shi fata ne son zuciya ne Allah ta'ala kuma ya riga ya nuna mana cewa bin son zuciya yana ɗaya daga cikin abin da ke gajarwa da mutum shiga wutar jahannama ina fata an gane kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ku bibiyi wanda muka riga muka gafalar da zuciyar shi game da ambatanmu game da alƙur'anin nan wattaba'a hawa ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furda al'amarin sai zamto tabarbararren al'amari kada ku yadda ku bi irin wannan Allah madaukakin sarki yana wa annabi Dawudu alaihi salam wa'azi cewa kada ka kuskura ka bi son zuciya Allah ta'ala ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayin nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilihi kada ka bibiyi son zuciya haka Allah ya ce annabi Dawud alaihi salam wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah kada ka bi soye-soyen zuciya daga nan sai wannan ya batar da kai gabanin bin hanyar Allah innal ladhina yudilluna an sabilillah lalle waɗanda ko suka bace gabarin bin hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmul hisab saboda watsi da suka yi da ayoyin Allah a ranar da za a yi hisabi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji wannan aya tana cikin suratul an'am aya ta ainihin wato 153 wannan aya jama'a ita ce ta ƙarshe daga cikin ayoyin da malaman tafsiri suke kira al-wasaya al-ashr alwasaya al'ashir wasiyoyi guda goma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mutane wanda wasu malamin su kiranta da suna goma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko Allah ta'ala ya ce a ƙaurace mai shirka ƙul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ka ce da su ku zo ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abin da ubangijinku ya haramta muku na farko Allah tushriku bihi shay'a kada ku kuskura ku hada shi da komi a wurin bauta wa bil walidaini ihsana game da iyaye kuma ku kyautata musu wa bil walidaini ihsana na uku wala taqtulu awladakum min imlaqin kada ku kashe ‘ya'yayenku saboda jin tsoron talauci, na hannun zuƙukun wa iyahu. Allah ta'ala ce, wala ta ƙarabul fawahisha, ma zahara min hawa ma baton, kada ku kusanci alfasha dukkanin wani mummunan aiki, dukkanin wani mummunan aiki kada ku kuskura ku kusance shi, wanda ya bayyana da kuma wanda ya buya. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نبيار kada ku kuskura ku kashe wata rai wacce Allah ta'ala ya haramta kashe ta sai da wani haƙƙi da musulunci Allah yake zalikum wasaqum bih wannan ana yi muku wasici da shi ne saboda ku kasance la'allakum taqiluna da muku kasance masu hankali Allah ya ci gaba da cewa wala taqrabu madal yatimi illa billati hiya ahsan wasiyata nawa ta shida kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai ta hanyar gyaranta sai ta hanyar da tafi dacewa wajen gyara wannan dukiya bayan wannan wala taqrabu malati illa billati hiya ahsan sai ce mene wa awful kayla wal mizana bil qist bil qist sannan kuma ku cika ma'aunai da abubuwan kayan nauyi da kuke yin awo tsakankaninku da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma kallafa ba ma daura wata rai wani nauyi wanda ba ta iya ba sai abin da za ta iya yi Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu idan kuma za ku yi magana to ku yi adalci idan za ku yi zance to ku yi adalci walau kana za qurba koda ko akan makusancinka ne ya aikata wani munan aiki to in zaka yi shaida ka bada shaida irin ta adalci Allah ta'ala ya ce wa bi ahdillahi awfu sannan kuma ku cika alkawarin Allah wasu yi guda nawa tara na goma ita ce Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman sannan kuma ku sani cewa lalle wannan hanyar tawa hanya ce madaidaiciya fattabi'uhu dan haka ku bi ta wala tattabi'us subula kada ku bi waɗannan ƴan ƙanana ƙananan hanyoyi a gefen wancan babban hanyar fayudillaka an sabili sai ya zamto sun batar da kai gabanin bin hanyar Allah zalikum wasaqum bih Allah ya ce wannan Allah ya ne muku wasici da shi ne la'allakum tattaquna tsammanin ku ka sami takawa ma'ana tabbas idan kun bi waɗannan wasiyoyi to lalle za ku samu takawa da tsaye dokokin Allah madaukakin sarki qala ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud ya ambata game da fassarar wannan aya yace khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zana mana wani zane wa khatta an yaminihi khututan sannan kuma ya zana wasu ƴan hanyoyi a gefen wannan hanya guda daya ya zana doguwar hanya guda ɗaya jama'a sannan a gefen dama da hanyar sai ya zana wasu ƴan ƙanana ƙananan hanyoyi ya dinga zazzana su wa khatta an shimalihi khututan ya ƙara zuwa ta gefen hagu manzon Allah ya ƙara zana wasu hanyoyi a gefen hagu ga hanya dodar guda daya ga wasu hanyoyin a dama ga wasu hanyoyin kuma a gefen hagu fa qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada sabili wannan hanyar dogu wannan wannan ita ce hanyata wa hadhihi subul waɗannan kuma da kuke gani hanyoyi ne ƙanana-ƙanana wa ala kulli sabilin shaytanun akan kowace hanya da ta zana a gefe da gefen nan akwai wani shaydani yad'u ilaihi wanda yake kira zuwa ga wannan hanya ina cewa nan ma ku zo nan ma hanya Allah ce Allahu akbar yuridu bihi ahlal bid'ah mal dan fodi yace yana nufin yan bid'ah hanyoyin bid'a a cikin addini wanda zai ce maka ka zo ka bi hanya ta ayi muni akan daidai ayi kaza din nan ma ga yadda ake yin sa duk wani abu yanayin yadda ake tsara ainihin wato abinda Allah ta'ala ya saukar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar so sun canza tsarin gaba sun je kisa komai sai ce yuridu bihi ahlal bid'a yana nufin yan bid'a masu kirkire-kirkire da kwashe-kwashe a cikin addini wa kullu man da'aka ila bid'atin to mal dan fodi ya ci gaba da magana yace dukkanin wanda ya kira ka zuwa ga bid'a fala tujibhu kada ka amsa masa fa qul li rasulihi ka fadawa wanda ainihin wato yayi maka aike da cewa ka zo ka bi bid'a ka faɗa mishi cewa inna Allah ta'ala harrama ijabata mithli hada shi Allah madaukakin sarki ya hana a amsa ma irin wannan amsawa duk wanda ya aiko ka yake ta da'awa yake ta kokarin yadawa cewa a zo abu wannan hanyar to ka faɗa mishi Allah madaukakin sarki ya hana bin irin wannan hanyar ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخط هذه الآية sannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya karanta wannan ayar bayan ya gama zane waɗannan zane-zanen na gefe da gefe da wannan guda ɗaya ne kakiya ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman kun ga wannan hanyar ita ce hanya ta miƙaƙiya ya'ani al-khatti ya nufin wannan zane da ya kwaya ɗaya fattabi'uhu don haka ku wannan hanyar wala tattabi'us subula kada ku bi waɗannan ‘yan ƙanana-ƙananan hanyoyi, ya'ani khututa yana nufin ‘yan zane-zanen da ya a gefen dama da gefen hagu ga wannan hanya ne fatafarraqa bikum an sabilihi idan kun yi haka za ta raba ku ga barin bin hanyar Allah madaukakin sarki qala mujahid wa zaid ibn aslam malam mujahid bin jabr da zaid dan aslam suka ce siraquhu al-islam was sunnah wannan hanyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman to ita ce nan al-islam was sunnah shine yin riko da addinin musulunci da sunnar manzon Allah wasubulu waɗannan ƙananan ƙananan hanyoyin kuma al-bid'u wal ahwa shine kirkire kirkire bid'o'i kenan wal ahwa da soye-soyen zukata Allahu akbar jama'a kun ji yadda malaman farko suke fasara ayoyin alqur'ani malam shehu usmani bai dauko son zuciyar shi ya sa ba sai ya dauko maka fassarar magabata daga cikin tabi'ai waɗanda suka koyi tafsiri a hannun sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi lallai wasubulu waɗannan ƙananan hanyoyi su ne albida'u wal ahwa su ne bid'o'i ƙirƙire-ƙirƙire kwashe-kwashe wal ahwa da kuma ainihin wato soye-soyen zukata والدليل والدليل على وجوب اتباع السنة واجتناب البدع مالك شو عثمان يشغب الشيوى دليلي أكن واجب تنيرقو دا القرآن دا سنة دا كما أينهم واتو نيسان بدعة ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه abin da aka samu daga khalifan musulunci na farko as-siddiqul akbar Allah ya kara mishi yadda yake cewa lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'malu bih illa amiltu bih yace lastu tarikan kun ganni nan lallai ni dinnan ban kasance mai barin wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin aiki da shi ba illa amiltu bihi face ni ma na yi aiki da abin da manzon Allah ya yi aiki da shi inni akhsha ni ina jin tsoron in taraktu shay'an min amrihi idan na kyale wani abu na yi watsi da wani abu da manzon Allah ya aikata daga cikin umarninsa an aziga ina jin tsoron kada in halaka ina jin tsoron kada in karkata ya zanto cewa zuciyata ta karkata تابكا ليلي وصلى عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب يا يصلى بذي الحليفة أو أن أكرا ذي الحليفة أينهم واتو والنوري نقص دقر مكة ركعتين يا صلى تركوا يقدابيو فقال سيتي أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ni din nan ina aikatawa ne ma'ana ina yin wannan sallah ne kamar yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ashe kun ga sahabbai sun fi kowa ne kokarin yin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shi yasa mawakin Hausa malam Ali na mange ke cewa sunna kishiyar bid'a kowa bita ya tabi mm yace ita sunna kishiya ce ta bid'a kuma kowa bita to ya tabi ma'ana ba shi babu bin hanya ainihin wato ta gari wannan shine magana Abubakar Siddiq da Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma ولما أذنت قريش لعثمان في الطواف hakanan yayin da aka je sulhun hudaybiya shekaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutane 1500 za su je umara garin makka da aka zo wajen wannan sulhi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tur Usman dan Affan cikin garin makka cewa ka je ku tattauna da Qurayshawa cewa gashi nan mun zo ba yaki muka zo yi ba mun zo ne kawai mai aikin mu yi ainihin umara mu koma da Usman ya je garin makka sai suka ce masa suka ce mai to ya Uthman ai ka iya zuwa kai tawafi a ɗakin Allah ba matsala tunda dai kai ne ka je kai tawafi ba komai an gane wannan ko shine adinat quraish li uthman fi at-tawaf bil bayt hina wajjahahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi al-qadiyyati yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya zauna wajen wannan hukunci da suka yi su ainihin wato qurayshawa aba sai Usman ya ƙi wannan tawafi din wa qala kuma yace ma kuntu li af'ala yace lalle ni din nan ba zan yi tawafin nan ba hatta yaqufa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tawafi sannan ni ma zan yi tawafin nan وقال علي رضي الله عنه هكذا علي بن أبي طالب ألا يقار من الشدة بنا شوى لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس شلالين إنن بنزمو ميتالي وتسنة تمنظم الله صلى الله عليه وسلم با سبو دي بغنر وني ونن فقوة نينشي يشلالين إنن ba na barin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda magana wani kawai saboda wani yayi magana yayi zakin baki ko wani abu makamancin haka ina ji ina gani in kyale sunan manzon Allah in dauki wani tarkace yace ba zan aikata haka ba ka gane ya kawo mana khulafa'ur rashidun guda nawa guda hudu dukkanin suna zargin bid'a da kirkiro wani abu sabo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar bai ma san shi ba وقال ابن عباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الله يقرأ من الشدة يكتشوى النظر إلى رجل من أهل السنة كلم متن wanda yake ahlus sunna mai kokarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yad'u ila sunna yana kuma kiran mutane zuwa ga sunnar manzon Allah wa yanha 'anil bid'a kuma yana hani gabarin bid'a وترك بدعة أفضل من عبادة السلام yana kuma ainihin wato yi wa mutane wa'azi akan sabar bid'a khairun min ibadati sanatin shi yafi alheri sama da ibadan shekara daya ma'ana suna son su gauga wani mutum wanda yake kokari wajen karantar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana hana mutane gabarin aikata aikin bid'a wanda ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karara to wannan ya fi alheri sama da mene sama da ibada shekara wani zai ce maka ai shi saboda menene shi wallahi tallahi kaza kaza yana jin tsoron zargi ne a yanzu da ka fara sai a fara zagin ka to a zage ka mana amma idan iskan ce mutum ke anguwa ba mai ce da shi komai addini ne kawai a ƙasar hausa in ka kama shi da gaske za a dinga zagin ka ana zargin ka wani ya cika aƙida wani ya cika zafin zuciya wani ya cika kaza ya cika tsoron ra'ayi amma ga mashaya nan ga 'yan iska nan ga magulmata nan ga 'yan zaman dandali nan 'yan zaman kashe wando ba mai kallon sai ce da su komi ma'ana su ne mutanen kirki ko asbah al-ma'ruf munkaran wa munkarun ma'ruf kenan abin kirki ya zama na banza na banza kuma ya zama na kirki Allah ta'ala ya tsare mana imanin to jama'a kun ji maganar Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda har ila yau ma ne ci gaba da kawo mana misalai daga cikin sahabbai dangane da ainihin wato kokarin yin koyi da sunnar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yana cewa wa ruqiya Abdullahi ibn Umara yujiru naqatahu fi makanin an ga Abdullahi dan Umar yana kewayawa wani wuri da raƙuminsa an gane ana cikin tafiya kawai sai aga ya gangara wani wuri ya je yana ɗan zagaya haka da raƙuminsa a daidai wurin fasu'ila sai aka tambaye shi ya kai abdullahi dan umar dan me kake zagayawa da raƙuminka a wannan wuri faqal sai ya ce la adri ni ban san abin da yasa nake yi ba إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته kyau lani ba sani ba na ga manzon Allah ne yayi da muka zo wucewa daidai nan wajen sai ya zo sai ya zagaya da raƙuminsa ya ƙara kewayawa sannan sai ya wuce to tun da haka ne ni ma ban san dalili ba kawai na ga manzon Allah yayi ne ni ma sai na zo na zagaya na kewaya da raƙumi na ni ma sai na wuce jama'a kun ji saboda tsabar kokarin yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce maka wannan abin sunna ne ko ka san hikimar ko baka sani ba kai dai kawai ka bi ya zama fa'al aini war ra's ka bi kauya kawai na fata an gane shi yasa kake jin duk wata ibada da zaga an kirkiro ta wacce ba ta manzon Allah ba to sai ka ji an faɗo an an kumbuza mata wani falala wanda da ka ji wannan falalan kai ka zaka ce anya i ka kalli irin aikin sannan ka ji kai ta yara aya ce ma wannan aiki yake da wancan falalan ai akwai matsala jama'a ina fata an gane in dai mutum mai hankali ne zai fahimci wannan insha Allah ta'ala وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عبد الله بن مسعود الله يكرم الشهد يا كسنجي yana cewa القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدع القصد في السنة kyakkyawan nufi game da aikata sunnar manzon Allah baka riga ma ka aikata ba ko khairun shi yafi alheri min al-ijtihadi sama da yin kokari fil bid'a wajen kirkire kirkire da kwashe-kwashe na fata an gani ka yi nufin bin sunna kawai ya fi maka alheri shi ne mafi alheri sama da mene mutum ya rika yin kokari wajen aikata wata bid'a ko kwarraya da wata bid'a in ji abdullahi da mas'udin allah ya kara mushi yadda wa qala uwaisul qarni wannan tabi'i babban mutum mutumin kasar misra mai suna uwaisul qarni ya faɗa cewa rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa fi wasiyyatihi li haram bin hayyan rahimahullah cikin wasiyyar da yake ma wani bawan Allah mai suna ainihin wato haram bin hayyan yana ce da shi iyaka an tufarriqal jama'a ka shedinka kada ka kuskura ka rabu da mutane kada ka yadda ka rabu da jama'a ya'ani jama'a tattiba'i sunna wajtinabil bid'a yana nufin mutanen nan waɗanda ke ƙoƙarin bin sunna kuma suke ainihin wato nisantar bid'a fa tufariqa dinaka idan kai haka to zaka rabu da addininka wa anta la tash'uru alhayy baka sani ba ma'ana in dai ka rabu da aljama'a taron mutanen nan waɗanda ke ƙoƙarin bin sunnar manzon Allah suke kawarce wa bid'a to fa tufariqu dinaka zaka rabu da addinin naka ma gaba daya ka koma kwashe kwashe wa anta la tash'uru alhadi kai inna baka sani ba fatadkhulu an-nar yawm al-qiyama in kuma kai haka to zaka shiga wuta a ran tashin al-qiyama fi awwali man dakhala cikin farko farkon waɗanda za su shiga wuta kai ma za ka zanto daga cikinsu matukar dai ka yi watsi da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi kaɗe bid'a ka kama yi haikan ba kama ɗan yaro jama'a ina fata an gane wannan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ina ganin insha Allah ta'ala sai mu tsaya a nan saboda ƙurewar lokaci bi idinillah muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah sami tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu muna alkhairi Allah ta'ala ka biya mana insha Allah ta'ala idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu dora akan inda muka tsaya cikin karatun wani littafi kuma kamar yadda muka yi bayani insha Allah ta'ala duk waɗanda suka bada sako ko kuɗin siyo littafin su to insha Allah ta'ala za a yi kokari wajen a siyo musu littafin nan saboda ya fi kyau a ce mutum ana karantawa ne yana bi saboda yadda za a ce kawai an karanta ne mutum ainihin wato ba shi da wata madogara game da abubuwan da ake faɗa Allah ta'ala ya dace da mu marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya abin da makaranta daidai Allah ya ba mu Allah ya sami tare a cikin lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya mana roƙonka wannan damuna ta muka ba mu mai albarka Allah muna roƙonka wannan kaka ma ka ba mu mai albarka ya Allah dukkanin abin da zai mana damuwa ga addininmu da ainihin wato mutuncinmu da komi da komi Allah ta'ala ya tsare mu gabar wannan al'amari dukkanin abin da zai jawo mana ci gaba da kokarin dogewa kan bin sunna Allah ta'ala ya kusantar da mu zuwa ga aikata wannan abu insha Allah ta'ala za mu tsaya Allah ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh